الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah ya sake tara mu don ci gaba da karatu a mu na min hadul muslim kuma wani ne darasin mu na 27 wadda yau kuma laraba ce shida ga watan rabiul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1448 wadda ke daidai da 19 ga watan 8 2026 kuma muna karatu ne dangane da yin imani da cewa akwai tashin kiyama sannan malam ya kawo mana jawabai da dama da hujjoji da ya saba kawa na nakali ma'ana na ilimi na ƙur'ani hadisi da maganganu na magabata muna cikin karanta waɗannan hujjojin ne lokaci ya muka abin nan za mu tashi yin Allah ya dakan a ci gaba inda malam yake cewa wa qauluhu subhanahu ko wani suka fi suri fa sai kan fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah a ci gaba da kawo dalilai da malaiki kawa dangane cewa lalle akwai tashin kiyama yace fadin Allah madawakin sarki da yake cewa wani fika fi suri kuma za a yi busa a cikin kaho kahon tashin kiyama da za a busa kowa ya mutu da mun karanta a baya maganganu dangane da cewa yaushe ne ta akan suwa da tashin kiyama ko zalla ya bayani cewa kan ashararul nas mutane 'yan iska marasa addini suna rayuwa yadda kowa ke rayuwa a haka kawai sai Allah ta ayi busa a cikin ƙaho shi kenan sai kowa ya faɗi ya mutu to za a yi wannan busa ta farko ya ce fasai kan fi samawati sai duk wanda yake cikin sammai daga cikin halittun da Allah ya yi wa man fil ardi da suke rayuwa a ban ƙasa da cikin ƙasa sai su suma ko kuma su mutu busar da za a yi na farko shi da dukansu sai su mutu na fata an gane ce illa man sha Allah sai kudin da Allah ya ga dama akwai dan da su Allah ba zai kaddara su wannan mutuwar ba ko ba za su wannan suman ba ina ne yace sumun buka fihi ukra sannan sai Allah ƙara ba da umarni a sake busa a kafan karo na biyu za a yi busa na farko duk wanda yake da zai mutu busa kuma ta biyu duk wanda ya mutu tun kan annabi Adamu har zuwa na ƙarshen halittun Allah a cikin mutane da aljidin sauran dabbobi sai kuma kowa ya taso Allah busa kowa ne ya tashi ita sai ai busa karo na biyu sai gaba ɗaya kowa da kowa sai tashi ya ce fa'irahun iyamun yanzuruna dukkan halittun Allah mutane aljanu waye da sauransu sai gashi kowa ya tashi za a haɗa fi tashin kiyama yanzuruna ana jira ko suna duba ko ana kallon ana jiran zuwan ubangiji a hisabi kowa da fito tashin kiyama ce Allah ubangiji ka ba mu sauki da ta mu cika da imani yace asharqatul ardi bi nuri rabbiha ƙasa za ta haskaku da haccin ubangijinta malamai suka ce sanda tashin kiyama tunda Allah ya faɗa cewa idan shamsu kuwiran tashin kiyama kenan ko rana wannan babu ita an tafiyar da hasken babu maganar haske duk abin da Allah kaddara a duniya na bada haske rana wata taurari a tashin kiyama duka babu su an tarwada su aikin su ya kare to kenan a lokacin da aka yi bisa na karo na biyu babu wani abu a duniya ko a sararin da ake tashin kiyama in ba duhu ba duhu ne da baka taba ganin irinsa ba na ba ta gane babu wani abu da zai sa a ga haske to duhu ne baki irin wanda Allah ne kaɗai sun irinsa na fata an gane to sai ubangiji kuma ya faɗa cewa wa za'a rabbuka ko wal malaku saffan saffa zuwan da Allah zai filin kiyama da za a yi sabi to sai hasken ubangiji ya haska ban kasa duk abin da ake gani na duhu din sai kauce sai hasken ubangiji ya haska kasa gaba ke ɗayan shine wa asratul ardu bi nuri rabbiha na fata an gane waji abin nabiyina a zo da annabawa wa shuhada da masu ba da shaida akan annabawa wannan aka ce tauna tsakuwa ne don abawa a yatsoro annabawan Allah da aka tura su gun mutane da Allah ke mu saƙonni na abin da yake so na shari'arsa to su ma za a zo su gaban Allah a tambaye su aikin da Allah ya ba su sun yi na kuma ga wani wanda ba annabi ba wannan yini ne ba taɓa ganin bala'i a duniya irinsa ba Allah ubangiji kamar da sauki yasa wata aya Allah ke cewa falanas alanna lazina ursila ilayhi falanas alanna mursalin annabawa za a tambaye su za kuma a tambayi su mutane da tura musu annabawa to za a zo da annabawa gaban ubangiji da masu ba da shaida akan su annabawan ya ce wa kudi ya bari hun bilkis sai a yi hukunci tsakanin su da gaskiya wa hum la yuzlamun ba za a su kowa a lokacin ba ubangiji baya zalunci za a musu hukunci a yi hisabi da su shikenan an gama wannan ya ce wa wufiyar kullu nafsin ma amila Allah zai tuka kowane rai kowane rai abin da ya aikata wa hum wa huwa alam bima yaf'alun alhali shi Allah ya fi kowa sanin duk abin da ɗan adam ya kata a duniya amma za a zo da kai gaban Allah duk abin da kai na alkhairi Allah zai nuna maka shi tiryan tiryan ba na kasu ko kaɗan kuma in kadarsa ba za a ɓoye ba ina a can in ba kuma ta ba satin da ya gabata mun karanta cewa dalaba da labari game tashin kiyama ko yace fa mai ya'mal mithqala dharratin khairan yara ko kwayar zarra kai na alkhairi za ka gaishe tashin kiyama ba za a ce wani ya kaɗan ba a manta da shi bayarin duniya ba ne yanzu ga idan mutum aka makarantu za ka samu wani laktaran ko wani malamin in ɗalibi ya ƙoƙari ya kai a bashi misali ɗari bisa ɗari amma ya ce wani shaƙar dole sai an rage mar ɗaya haka kawai ba gada ba dalili akwai masu yin wannan polisin a cikin malamai to shi Allah ba haka yake ba duk iya abin da kai na alkhairi ko mutum ƙaddarsa to sai Allah ya baka kayanka a masa kamar bashi in shari ma kuma mutum ya aikata Allah ka tsare mu ko ƙanƙantarsa in dai ba su ba mutum ya Allah ya fi masa ba sai ya gani a gabansa shi yasa Allah ke cewa in aka ba wa mutane littafin su sai kafirai su ihu su kuka sai ma li hadar kitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha littafin nan wani irin littafi ne wannan dan abu kadan dan abu kananan ma da aka yi sai da ya rubu aka kawo an kiyaye ba a manta da su ba ballantana ko manya mana duk abin da kai na alkhairi Allah ya rubuta ya sa a rubuta kuma zai makunci da shi na sharrin ma kuma haka ne yasa shi Allah ya fi kowa sanin aikin da bayi suka aikata zaka zai cika musu ya musu hukunci game da abin da suka aikata Allah ubangiji kuma da sauki yace wa fi qawlihi azza wa jalla hakanan a cikin fadin Allah mai girma da buwaya da yake cewa fa da qul mawdin da kitabil yawmil qiyamah za mu aji mawazin ko sikeli ko ma'aunai da tashin kiyama wanda za a yi au a auna aikinka a auna kai karan kanka a auna littafin da aka rubuta na aikin naka haka tabbata a sunar manzon Allah ran tashin kiyama sai an auna duka hatta shi mutum da ya aikin ma sai an masa wani au a ga nauyinsa a ga matsayinsa Allah ya san yaya zai da shi aikin da ka aikata na alkhairi a auna shi na sharri a auna shi to Allah ta zama ajiye abubuwa na au da saboda tashin kiyama ne za a yi kowa hukunci babu zalunci a ci ko ina muke ya ce kasu zama nafsu ko shai'a ba a zaluntar rai ko da abu kaɗan ne ba wanda za a cuta a gaban ubangiji duk abin da ka aikata shi Allah zai ba ya ce wa in kadin tsala habbatin min kadalin a sai na jiya ko da abin da ka aikata bai wuce ƙwayar zarra ba zarra ne suka ce malaman science suka ce shine atoms wani abu ne wanda wai idan dan adam ba zai iya gane shi ba idan dan adam ba zai iya gane shi ba sai an hada kusan guda miliyan daya ko fiye da haka idan idan ka zai iya gani saboda kankanta in kana son ganewa idan rana ta hasko ɗakin ka ka shiga bayan ƙaure ko window inda aka dan samu yar kafa din nan ta haskara ga wani abubuwa ƙanana sa tafiya a cikin wannan hasken ko to in ka kashe in ka rufe kuma dan hasken za ka babu su kuna gani idan ka ba zai gansu ba amma ta haska su ko za kana ganin su in kai haka ko ba za ka kama kuma a hannunka ba kuma ga suna ta yawo suna ta motsi ko ko da ba a yi irin iska da yawa a gari yanzu ba dare ba ne to na ga ba za gansu ba amma ko suna ta yawo suna ta shi cikin ikon ubangiji to kaddara ma wannan shine zarra to kowannen ne Allah zai kawo maka littafin da ka aikata babu zalunta gaban ubangiji in alkhairi kai a baka lada in sharri ne kuma a sakanta mutum gwargwadon laifin da yi ba za a ƙara masa ba a nimar ubangiji in ki alkhairi guda daya sai linka ma shi goma har zuwa ɗari har ɗari bakwai har illa masha Allah amma in mutum aikin sabo ya guda daya ɗayan za a bashi zalibi in ya tuba kuma a yafe masa amma duk da haka sadarin ya tara bala'in da bai dauka ba Allah ubangiji ka tsare imani wato ko da ƙwayar zarra ne na wani da bai kai kuma yaɗin ba za mu zo da shi in ji ubangiji wa kafa bina hasibina Musa Allah Allah ke cewa mu mun kai mun fi kowa iya kididdige abubuwa mana duk abin da ka aikata yana rubuta gun Allah daga ran da ka balaga Allah ba da mala'ika attachment a rayuwarka duk abin da ka aikata shi ake kawai ya rubuta na lada a ware na zunubi a ware in ka tuba a yafe in Allah ce a ƙara a ƙara in aka ce a rage a rage shi aka kenan baya ci baya sha baya gajiya baya bacci an zo da ku da fadi kenan yasa duk abin da kai shi za a zo a kawo maka Allah ban gidi ka tsare imanin eh ina ne shi gudun da ya ce wa fi qaulihi subhanahu haka ne ko haka na cikin fadin Allah da yake cewa fa idza nufika fi suri nafkatu wahida yayin da aka yi busa a cikin kaho busa guda ɗaya na farko inda za a zo kowa ya mutu din ko kuma busa ta biyu da za a yi kowa ya tashi ina fata an gane eh wa mutul aradu wal jibalu fa fa dukka talakatan wahida yace a wannan yinin in aka yi busa ta biyu ƙasa za a ɗauke ta ƙasa wannan da kake tafiya a kanta babu babu ita an ɗauke ta ya ce wani jibalu haka nan duwatsu kuma sai a nitse su da ƙasa da duwatsu a sheƙe su fakanat mai rafin tajjiha kamar hayaƙi babu su an tafi da su Allah ne san ina za a kai su kuma a kan me za a yi rayuwa wannan sai Allah amma dai dole ka imani akwai wannan za a yi musa ta biyu shine duk abin da ka sani ya canza ya zo a waɗansu ayu daban cewa za a waye gari a doron duniya babu tudu babu gangare babu dutse kawai fetal ne tafiya ta fara kawai kanta ba wani abu kuma Allah tara bayansa sannan ayi kowa hisabi masu zuwa wuta Allah ka tsare mu a kai su ɗan aljanna kuma a kai su Allah ka saka mu a cikin su da jihar zanto da ƙasa da duwatsu an nike su dakkatan wahida ya ce fa yau ma'izin a wannan yini ne fa wata a tilwaƙiya ne aukuwa ta au tashin kyama ya zo shi Allah wa bangiji ka ba mu kariya wato wani yini da ɗan adam bai taɓa ganin bala'i ba a duniya gare kuma sai ya faru Allah ta faɗan sunan iri daban-daban dan a ja kunnen mutum yau ga tattali kafin wannan yini duk abin da ka sani a duniya ya canju ba shi bane abin da ka gani a kabari yanzu tashin kiyama ya linka yi sau linki na fargaba da bala'i tashin hankali babu wanda ya san me zai faru har sai bayan an gama hisabi an tura kowa gidan da ya samu Allah ka saka mu aljannar ka yace wan shaqqati sama'u a wannan yini ne dai sama wannan za ta kece ta kece waye yawma idin wahiya a wannan yini sama ba ta da wani karfi ba ta da wani komai ta zama kamar takarda ta yayyage tun da aka haifi ɗan adam ko tun kan haife ka tun da ka san duniya tun da ka yi labarin duniya sama ga tunan Allah ya ɗaga ta ba gwafa ba tokare ga ta nan a riƙe da ubangiji ubangiji ko kuma Allah ne kaɗai ya san irin abin da ya zuba na halittu a cikin ta ya tabbata a hadisin Allah ke cewa sama ta yi ƙara ta yi wani ƙara yace kuma ƙaran na dole ne saboda me yace ba wani gu a sararin samaniya da zaka ajiye yatsinka kafin hannunka a wurin face mala'ika ne ya sujura ga Ubangiji. Kuma ya faɗi girman sama a waɗansu hadisai, yake cewa tsakanin nan zuwa sama ta farko tafiya shekara ɗari biyar ne. Tsakanin farkon sama ta ɗaya kan koje ka tafi ta biyu tafiya shekara ɗari biyar ne. Kuma ka ɗauki wani sama ta ɗayan misali da girmanta ka sa a sama ta biyu kamar ka ɗauki ɓandala ne ka jefa a cikin wani fili. amma duk girman ta din nan har sama ta bakwai har kaza duk inda ka sani mala'ika ne wa Allah sujuda ba na tana makar da halittun ubangiji to a wannan yin kiyama za ta yage ta cece da izinin ubangiji kowa a cikin malaku zai shauko ta ta waya gari ba ta da wani karfi fa yawma izin wahiya wal malaku ala arza'iha sai ga mala'iku a sassani a sama a gefe gefen ta gasu nan ta ta yage ba da kasanta da bane in ka daga kanka za ka iya hango tsarhin sama ne ka daga kalli ko iya da idan ka gama kallo ko to a wancan yinin ba haka bane za ga mala'iku ga sunan a gefe gefen sama su ma suna saukowa filin hisabi bisa umarnin ubangiji ya ce wa ya haɗu za su zaba kafafafun yau mai idin samaniya waɗansu mala'ikun guda takwas su ko sun ɗauko al'arshin ubangijinka sun ɗauko shi a sama da su Allah ba su umarni su ɗauko al'arshin ubangiji mala'iku ne guda takwas haka Allah ba da labarin su ya ce yau mai rintar juna ya ce a wannan yini ne fa za a taho da ku za a halarto da ku la yakfa minkum khafiya ba mutum daya da zai ɓura a cikin ku ya ce ba zai tashin kiyama ba domin dama ai kiyama ma ba mutum yake da kansa ba kai shi ake yi yasa Allah yana magana kiyama sai ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron wani da za a mayar da ku gun Allah in ka tashi mutuwa kai za ta mutu Allah ne kai ta wurin ka shikenan an dawo da kai gaban Allah ne baka sanya aka yi ba aga kenan kiyama ba mutum ya shiga kansa ba to wani yini ne da za a tara ɗan adam gaba ɗaya halittun ubangiji ya ce la yakfa minkum khasiya ba wani ɗaya da zai je ya ce ba zai gaban ubangiji ba ya ce shi ya ɓuya a wani guri shi ya sama a wata surar Allah ya challenge dukkan halittu ya ce ya ma'asharal jinni wal insi in taɓatum an tanfudu min aqdari samawati wal ardi tanfudu la tanfuduna illa bi sultan ya ku ɗan adam da aljanu in har za ku iya a wannan yini na kiyama ku gudu ku ɓuya a wani guri ko a sammai ko a ƙasai cewa ba za ka je filin kiyama ba to ka gudu je ka za ka je babu babu gurin gudu saboda ka sai zaka koma gurin Allah maganin wannan abin shine ka bi Allah ka bi abin da manzon Allah zo da shi da ka je kiyama sai Allah ma ta goma shi ka samu afuwa ka samu albarka ka samu sauki ka samu jin daɗi inda ya tabbata cewa daga yin busar ƙaho na biyu akwai waɗanda ma saboda matsayin su abun Allah Allah zai ba su abun hawa zuwa filin kiyama kaga shi ya san wahalar tahin kiyama me ba shi wannan matsayin aiki ya ba annabawa ya ba abin da annabi ya faɗa ya ba abin da Allah ya tsara ya ba ya kibin son zuciyarsa ya yi gaskiya ya yi haƙuri sai Allah ba shi wannan matsayi to ne shine maganin masifar tashin kiyama tabi Allah tabi manzon Allah hmm aina la yakfa minkum katiya to ayar fa kai baka san ayar ba tare akwai kuskuren na da baka ai eh to wanda ke ce gyara to kuskuren na ayi rubutu ko printed da ake rubuta eh ina miki yin magabirin da kake faɗin baya ban gani ban gama abin da kake faɗa ba gurin nan ok to har kuskure aka yi lakafin kun kafiya ne ko ya ce ma man huta kitabu biya mini to a cikin mutane duk wanda ka bashi littafinsa da hannun dama ya yi sa'a ya je kiyama aka zo hisabi rabon littattafan da Allah zai bada na ayyukan mutane shi sai aka bashi da hannunsa na dama ya karba Allah ka saka mu a cikin sa fa yaqulu ha umqra'u kitabiya sai ya gaya muku santansa jama'arsa ga littafi na ku karanta mun sha buga misali ko duk wanda ya makaranta musamman irin sakandare in an zo an raba result ko in ga cewa ka ci abin da ya dace saurayi matashi zaka ga yayi ihu yayi tsalle sai wulla abin nahi ma sama result din zai wulla ya sama yayi fayo kansa tirani da kansa to ku karanta ga abu kaza wullar ya kaza ya kaza saboda ne ya yi abin da yake da aiba masa to tashin kiyama ma haka ne mutum zai ɗauki littafin sai ba makotansa ƴan uwan shi ya ha umqra'u kitabiya ga na ku karanta na samu abin da ya dace Allah ka saka mu a cikin su eh ya samu ni'ima ya samu yardar Allah Allah ka samu a cikin waɗannan mutane Allah yace shi za a ba shi da hannun dama sai ya ce fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya ina da yaqini ina da tabbas ni zan gamu da hisabi na mai sauki tun da gashi ya gani an rubuta mar sakamakon sa dama can wani ku Allah faɗa mana cewa ran tashin kiyama duk dan adam za fitar da shi littafin da aka yi rikod din na rayuwarsa gaba ɗaya daga balaga har mutuwarsa sai a fitar masa a bashi a ce ikira kitabaka ka fabi nafsuka yawma alayka hasiba ga littafinka da aka rubuta a kanka gaba daya ka karanta da kanka da kanka kawo kanka hukunci ba a koyewa a ranar ka iya karatun arabiya baka iya ba boko ka iya me ka iya Allah ya ce sai an karanta kuma sai ya karanta to za ka mutum da kanka zai karanta yayi kaza yayi kaza ya ta kai ta faɗa to ga dan mutum ya sha'a an bai da hannun dama kenan alamu ne cewa Allah ya karba yakin sa da yi zaka dai ya je yi murna ya ji daɗi sai ya bawa ƴan uwansa kuma ya rika faɗa cewa inni zanantu anni mulaqin hisabiya tabbas ni ina da fatar zan gamu da hisabi na ne su fa huwa fi ishatir rabiya Allah ya ce to shi ne wannan irin yanayi zai samu rayuwa ne wanda ke yardajjabi a rayuwa Allah ya yarda da shi zai samu aljanna kenan ai ya ubangiji ce fi jannatin aliya a aljanna madaukakiya Allah ka saka mu a cikin ta wa tufu hadaniya ayyan itatuwan aljanna in muka shiga ciki insha Allah yace daniya suna kusa shi kayan marmarin aljanna in kana kwance za ka tare shi in kana tsaye za ka tare shi in kana zaune za ka tare kayanka ba na duniya ba ne yanzu lambun ka komin kinsa a dunan ka je wani wani abu in ka kalla sai ka ɗauki abu ka jefa wani abu sai ka sa makasa ka dawo wani abu sai ka sai a ciro maka ba za ka iya hawa ba kuma dan ka shi ya fito wancan din haka ya ya ko sai da ga wasu bidda ta kasa amma wancan ya kunna ka fi sha'awar saka ta ciro maka wancan ko kuma ka jefe shi ya faɗo wani zana ba haka wani ka sha wahala ne to kuma zana ba a shan wahala dan azan dan gatan Allah ne duk abin da kaga sha Allah da baka aljanna yasa mutum ya ta fata ya ta aiki ya ta kokari ya dawo zuciyarsa ya bi Allah da manzansa dan ya samu aljanna in baka samu aljanna ba duk abin da kai ji daɗi a duniya wallahi asara wallahi kuma bala'i nadama tun da har abada ba za ta dawo ba ta tafi kenan Allah ka tsare imanin wata kuma zana samun ta ne ta hanyar bin Allah da manzansa da kin bin son zuciya ko واما من كان مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه to kaga shine hanyar samun aljanna kana jin tsoron gamuwa da ubangiji shine kake da hukuncinsa abinda Allah ya hana ba ka yi wanda yace ai kana yi sannan kuma duk abin da ranka ya ayyana ma na son zuciya tunda shi galibi rai ya fi ayyana mutum sabo da fadilci wa innan nafsal amartum bisu ba ka Allah faɗa ba to sai ka ibi sai ka bin abin da manzon Allah ya tsara to sai ka samu aljanna ta ce gidan da wama a cikinta Allah ka saka mu a cikin ita kuma aljanna ba a gajiya a ciki ko ba a tsufa ko ba a mutuwa kaga a duniya akwai gajiya akwai tsufa haka kawai kawai gari ka dole ka sala ba gaira ba dalili a wannan yinin komai marin ka baya so ko ya ka baka so an kawo abin da kace baka ci kai kawai ka gaji ya kai ka gaji baka sani ba ba na ba duniya to banda aljanna ba a haka ba la ya musu yanzu nasabun wala musu na fi hal logo ba gajiya ba kuma cewa gun da kake ya ishe ka a duniya dukkan ɗakin ka dukkan gidanka dukkan gun da kake rayuwa sai ka zo sanin kawai ya ishe ka mun sha buga misali ka tafi aikin haji ko umara kaga gudu da kowane musulmi na burin ya je wurin saboda kune na addini na shauƙin imani da sauransu to ka je in aikin haji ne kana marmari ka je ka an yi an je arfa an dawo ba an gama jihar dubu kenan to zai kuma yanzu ba inda kake sa duniya sai kauyen ku bene ne hawa ashirin gidan naku kana shiga lifta ta zamani minti ɗaya ka je wurin komai gashi nan mai kyau in ka je ban ɗaki ba wani kasa ba garin ku bane ruwa da ka sa hannu ba ya kauda ba kauyen zubo ba ruwanka da wani buɗe famfo ko na babu duka waɗannan abubuwa komai gashi nan nid mai kyau kai ta kallon awon amma ka ji kuma ranka yanzu ya tsani wannan gurin ina kake fatan ka doka ƙauyen ku garin ku gashuwa ga sauro ga ba nefa ga amma ran kare yake so kuma yanzu saboda nan ne garin ku da za a ce maka yanzu a zo za a tafi kana karkarwa in an gama sai za a tafi aka fasa ka da mutum gaba ɗaya jikin samu mu ta duba da girman maka da agun mutum mumi wanda kuma kana sauka ya kwar ba za ka da ka fara sha'awar kan ka zama gidan ka ta amma ranka kuma ya gaji da ita to babu wani aljanna shi kuma ba a gajiya haka Allah ya yi Allah ka ba mu aljanna. Babu, babu bakin ciki, babu damuwa, ba wahala, ba jin haushin kowa, wala za a nama tun shiguri ma Allah ya ta min gilmin duk wannan rasurin mutaqabil. A wata Allah ke cewa inna ashabu jannati yawma fi shughulin fakihun kuma wa azwajuhum fi zilalin alal ara'ik muttaki'un. akan waɗansu gadaje a bakin waɗansu ƙoranmu eh kuna ta shingi ɗakin gadaje irin kan bed ɗin nan kana ta shingi kuna kallon juna kuna tattaunawa ana cikin jin daɗi ga kayan marmari wanda baka taɓa ganin irin shi ba ko me rage so gashi nan ya sa mutum ya bi Allah ya samu aljanna wallahi in ka bi bin manzon Allah ka shiga wuta ka shiga uku Allah ka tsare imanin Allah ka tsare imanin yace qutufu hadaniya ko kayan marmarin aljanna tunanin kusa da mushi ga su kusa da duk dan aljanna zai cira ya ci zai dinka ba wani wahala ci yace kulu Allah ya ce mu yan aljanna ku ci washrabu ku sha hani'an cikin kwanciyar hankali saboda ya ubangiji bima atlabtum fil ayyamil khaliya an ba ku waɗannan abubuwan ne ka ci abin da kake so ka sha abin da kake so ka more ka huta ka ji daɗi saboda me aikin da kuka aikata a rayuwar duniya shine alyamul khaliya kwanakin da suka dan wuce zaman duniya gaba daya gurin Allah dole sai sakan da bai gaba daya dole saka bai to a wannan aikin da kai sai Allah ya kara maka goma shi ba aikin bane cancanta a baka aljanna dan bai kai kimar aljannan ba amma tunda Allah ya ce kai sai kai to a alfarmar Allah sai ƙara maka darajoji sai upgrade ɗaya ka wuce shi kenan tunda ya ce kai amma suka ce babu wani aiki da za ka yi wanda ya tantance ka samu aljanna saboda kimar ta ya wuce a siya da kuɗi ko da aiki to amma tunda Allah ne sai kai sai kuma kai to sai baka ita kyauta amma akwai sanin shi ne aikin da kai zaka dinda Allah faɗa cewa yana zai ka dace yace abinda ko ku ci ku sha saboda ku kun yi wani aiki ne fil ayyamin taliya ita ba samun ta haifar baka aiki a ba zai yi ba sai ka yi aiki sai ka bi manzon Allah sai ka hana ranka bin son zuciya kana gani al'adar garin ku kaza ake yi manzala kuma ce aka sun wannan sai ka bar na yan garin ku ka bi na manzon Allah a zage ka a tsangwame ka amma ruwanka da su to sai Allah baka aljanna saboda wannan hakurin da kai da kuma juriyar da kai Allah ka ba mu iko yi to ai kaga wannan wani magana ne kamar na wanda ma ba su yadda da cewa ana bada jan saboda aikin da mutum yayi ba su a ganin su kai abin da kaga dama kai wani ne wai sai ne wai kamar wani abu ne kamar na rifle kawai tanki tanki to a ganin ba musulunci bane ai Allah ya faɗa cewa in ka ba hanya kaza ka mutu akan ta zai baka aljanna kaga aiki zaka yi sai Allah ya baka kuma sai Allah ya ce ya gode maka to duk wannan ai ba musulunci bane ko wannan maganar yan taba ce ai wai ya ta zan ajalla limin ta bala ne ba ce kabi manzon Allah tiryan tiryan ce aka ce wala ya gaya wa mutane kul hadhihi sabili wannan ce hanya ta ka gaya wa duk duniya ad'u ila Allah ina kira mutane zuwa ga Allah ko ala basiratin abisa ilmi ana wa manittaba ni da wanda dije bi zala zana zane zababin abbas yace haza sabilillahi muttaqin wannan ce hanyar Allah miƙaƙiya za ku bita kaga ba lalle bane ai wanda yake cewa na bari a cikin ku abin da kuka riko da shi ba za ku gushe akan a shari'a ba har illa masha Allah har zuwa gurin Allah wato ne quratul wasa hanyar Allah hanyar manzon Allah in ba lalle bane ta in da kai ce dai in ga lalle da wannan da babu tabbas a ciki to hanyar manzon Allah kuma tabbas in dai ka rike ta ta kama igiya miƙaƙƙa da babu tsinci a kanta Allah ka tabbatar da mu a kanta ka kashe mu a kanta ka tashe mu a kanta a ubangiji ya ce kulu wa shirabu hani'an ku ci ku sha hankalin ku a kwance bima sababtin fil ayamil taliya saboda mai kuka aikata a ƴan kwanaki da suka wuce kwanakin ku na duniya ya ce wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi Allah ka tsare mu amma haga wala ka ba littafinsa da hannun shi na hagu Allah ka tsare mu ashabu shimal kenan Allah ka tsare mu ya Allah yace kai ya kuru sai ce ya laitani lam uta kitabiya wayo wayo din sa ko kai tan shi da ma ba a bashi littafin sa ba saboda ga bala'in da yake ci ku dole sai ya karanta kuma ya san me zai faru tunda ya gani da Allah sai ikra kitabaka ka fadi nafsuka al-yawm al-yatahsiba ya ga abin da ya gani a ci sai ya ihu ya kuka a lokacin ba shi da wani amfani ko ya kuka ko ya shuru ba da wani amfani an riga an gama to Allah ka tsare imanin ya ce fa ya kulu sai ya ce ya laitani ya kai tona lam uta kitabiya da ma dai ba a bar littafi na ba saboda ya ga bala'in da yake ciki ya ga masifu da ya aikata shi da kansa ko ya laitaha kantil qadiya ina ma a ce mutuwar da nayi shikenan an gama ba ya tashin kiyama ba ba yi bane maganar da ɗan abin da masu arnanci daga duniya wa mala'adai ba ya sa ga tsallake ko ya ce ban san yanzu sakamako na da ya kasance ba bai san ya za a yi ba amma ya sani ai inda ga bala'in da yake ci mana wuta ce kawai bala'i ne daga ce ya laitaha kantil qadiya ina ma kash mutuwar da nayi da shikenan an gama ba da tuci mutane ai ai ba da tahi kiyama da sai ba da tuci mutane ai a ce mutum ya abin da ya ga dama in aka mutu shikenan ai da haka an tuci al'umma da yawa ai amma tun da akwai kiyama akwai hisabi to anan aka yi abu mutum ya abin da ya ga zai iya akwai wani yini da zai zo shi a sakanta ma duk abin da kai wanda ka tuta kake dariya kake jin daɗi a duniya shi kuma sai a ɗebi ladan ka in akwai ladan ma a bashi in baka da shi a ɗauko zunubin sa a lafta mutum a tsinye masa ta fitar jahannam Allah ka tsare imanin yace ina ma mutum da yayi wai shi kenan ya kare babu tashi kiyama ya laitaha kantil qadiya ma azna anni maliya dukiya ta ba ta mun amfani ba a wannan shine mutumin da Allah ya bashi matsayi ko dukiya bai bi kuma Allah da dukiyar ba suka ce daga cikin ni'imar da Allah ke ba wa mutum ya samu aljanna da gaggawa akwai kuɗi a ciki Allah ba ka kuɗi kuma ka yi aiki da kuɗin ka duba a tarihin sahabbai duk da ka ji an ce an ba shi aljanna mutane goma nan ko fiye da haka da ka dinga ayyana su za ka sun yi musulunci wani gagarumin aiki da dukiyarsu an zo za a yi wani abu ana son kuɗi za a tafi jihadi sai mutum ya ɗauko kuɗi maɗuɗu lokacinsu ya ce ya bayar fi sabilillah kuma shi ma ya kamara ya hauna shi da kuma tafi da shi ko an zo garin madina ana karancin ruwa babu ruwa mai daɗi a garin madina ana shan wahala rijiya ɗaya ce mai daɗi kamar inda in kai ɗan gasho ne za a san shekarun baya a ce ma rijiya ɗaya ce mai daɗi a gashuwa ta bayan gidan sarki ta fursuna kenan ita kaɗai ce mai daɗi a lokacin duk sauran gaskiya da su to ta bayahudi ce kuma in ka zo siyan ruwa musulmi da ke sai ma wulaƙanci kuma ya ma tsada haga bala'i bi kenan zala ce wane ne zai je sai bi rum Allah ba shi aljanna yake faɗa masu kuɗi a cikin sabbai wa zai iya siyan wannan rijiyar abun wannan bai hudan Allah dai ba shi aljanna sai rasul sai zagaya ya ce masa ina so ka sai da mun rijiyar nan bai hudu ne abin da ya fi so a duniya shine kuɗi kuma ya san wasu na usman mai kuɗi ne balti buloniya ne ya ce to za a ce da maka amma rabi ka je hudunci ba ka zai bai hudu har abada komai zai haka ce ka zan sai da maka rabi ya ne rabi ka sai rijiyar ka biya kuɗi amma sai zanto yau ibarka gobe ibana ina rabi kun gane to da yake shi duniyar kawai sun ba shi da hankali ina so ce na yadda a yi tunanin haka na yadda ya faɗi abin da ya ga dama kuma ya biya shi ya zo ce manzon Allah yau na sabi rum kuma na bayar ta ga Allah da manzansa ni da kowa da dai muke da ɗiban ruwa ni ma zan bulayi in ɗiba ba za ta tawo bace mazalla ya ji daɗi ya ji daɗi ya rungume shi ya jinjina masa addu'a ya ce ma darra usman ma fa'ala ba adal yau duk abin da usman zai daga nan har ya mutu na zunubi ba zai samu zunubin ba daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka me ya amfani da shi ya bada ya ciyar da addini gaba yasa dan Allah ba ka dukiya kai kokarin ciyar da addini gaba ka zauna ka rinka nazari me ake bukata na addini sai kai kai ba sai ma an gaya maka ba eh rabi ba to da barar da shi ne idan aka ce yau laraba ko yau iban bai bai asida na usman ne to shi sai sai iban sa free ne kyauta ne ba ba ni sai da wani airin sai duk mai bukatar ruwa sai ɗebi na yau har na gobe sai aja gidansa gobe iban bai hude ne kowa da ruwansa ba zai zo ɗiba ba saboda yake dawa zai kaga ba mai siya kenan ha sai ga rufe shi yanzu ba shi da wayo an cuce shi shiga amma kan sai ta aiko ya ce yanzu su man ka sai rabin ta ba zan siya ba ka abata haka da a sai haka taimaka saboda hakan da sara shi yake la na tiban su ba mai zuwa ibo ruwa siya ran ɗaya wasu za su kuma hade hudawan ma ta zaɓe ruwa kyauta shi ba zai sai da ba kyauta ne a wurin ɗaya ruwa kyauta ne washe gari kuma na bai hudu ba mai zuwa siya tunda kowa ta ruwan sa hannu kwana biyu idan to za ka yi sayar da sauran ma za ka shi ma biyu sai ya tuci iyali shi ma ya ga dama sai ya karba ai dai yayi ya ci riba dai karba ko shikenan shi kuma ya ci ya bawa Allah da manzansa sai zan to a wannan abin da yake dan Allah ya yi ta rijiya ce babba to na ɗiban ruwa ana zubewa da rijiyar ko to gun da yake zubewa din ruwa na ta kwarara sai aka yi masa kaman kwalbati aka tura ta kamar da gurin gona ya zama lambu ana ɗiban ruwa a nan nan kuma tana bayan lambu kafin ka ce me lambu ya girma kuma sauran bishiyoyin da suka fito a lambun shi ma sai ya ba Allah da manzansa da yake dan Allah yayi har yau akwai otal katu wajen hawa goma sha biyar na ganin ido na wallahi a Madina nashi ne na Usman bin Affan ne wakafin da tun zamanin manzon Allah Allah ka dauki har na a ana cin moresa har yanzu na a cikin Madina yana gefen harami a kona asibiti kato gefen harami a ce masa mustashfal haram yana gefen sa haka har yanzu na ta rubuta cewa wannan wakafin Usman bin Affan kuɗin da za a samu a wannan gonar dabina in aka ce da kayanta to duk misali wanda mazan su suka mutu suka basu da yaya da marayu a taimaka musu duk wani mai bukata a bashi aka zo zamani fara tattaunawa ɗalibai an je karatu ba su da masukuni a ɗiba a wannan a rika ba su haka abin ya rika yaduwa to kuɗi na ta taruwa ta zo to a sai filin a zo a gina otal lodging ɗaukar arba'in a karɓar kuɗi a tara me ake da shi ana shigar da shi wa kula da masallaci kula da marayu haka aka rika har yanzu kuma na ce har yanzu da yake dan Allah ya aure shi sama da shekara dubu da wani abu har yanzu kuma Allah ya bar abin sa na ci gaba da wani to shine yin abu dan Allah Allah ka ba mu ikon yi eh ah to ba gwai inuwa ba ta mun tarihi ne yanka shi fa akai ya fito ya ce wa ɗan tawayen ina haɗa ku da Allah wane ne da ya so dutsen ruma manzan Allah ya ce masa ma darra usman na fara balbi ta ce kai ne to me na muku suka ce kai ka sauka ko mu kashe ka ya lafiya da su suka ce idan Allah yana so daga darajar mutum sai ya hada shi da makiya bayan ya mutu kaga da abin da ke nufi ai kullum suna ƙara mutum lada ne in ka zagi mutum babu haƙƙinsa ba ku alaki ba to ba ka ta mutuncinsa ba to wanka tafi kiyama za a barka ne dole a ɗauki ladanka a bashi waga shi ya bi Allah Allah karɓa abinsa kuma kai ɗan abin da ka ɗan ɗan jika ɗin ma kuma ya kwashe Allah Allah a ƙara masa to wannan daraja ce ya zaga sadana Abubakar sadana Umar na na Aisha na na Hafsa zan bin Affan da sauransu kullun zagin su matsiya suke a duniya dan Allah ƙara musu daraja da matsayi a lahira kaga mu a gurin ba na abun tashi hankali bane murna ma miki suna ƙara musu daraja da matsayi a gun Allah don duk abin da ka za kwashe a ba su in kayi in baka yi kuma in sa da kurakure a bakan ba su da shi kuma ƙara tsina mutum ya shiga bala'i dan Allah ya ce ya yarda da mutum da kuma ka ce kana kinsa to na zauna lafiya yasa duk mai wannan aqida da kula duk mai aqidar wannan zagin sahabi da gaske na jin haujin sahabi zagin shi baya cikin nutsuwa har ya mutu ba za ka gani hansa ba ka gan shi lafiyayyen mutum sun fara'a da ba zai yi ba har ya mutu bai isa ba ai Allah ba zai mun bada misali ba inda lake azaba da kuɗi ko ba ka bane a tare tsohon gida ka saya miliyan ɗari kuma ka zo ka ɗauko mawaji kana hama da shakwafa gida kana kora sauro wannan ba azaba ba ce azaba ce man azaba ce dan man sauro ya kasa dubu da ɗari bai ka dan shafa kare hau ba za ka iya saya ba duk wani azaba ce ai sai baka mawar kuɗin ba duniya ka sha wahala wannan banda Allah ba zai wannan azaba to sai idan mutum bai bi Allah ba ya gamu da bala'i Allah ka tsare imanin to sai ya fara kuka yana ihu ya ce ya laita hakantul qadiya ma agna anni maliya dukiya ta bata muna amfani ba ko halaka anni sultaniya matsayin da na samu a duniya ya kare a banza ba abin da ne da shi ya samu matsayi ya samu fawa amma ya ta mutuncin addininsa ko kamar shugabanni ne yanzu kenan ga matsayi daga cikin Allah zaɓe ka a cikin al'umma ya ba ka matsayi kai ne gwamna a jiha kaza a kawo kuɗi kamar ruwan sama a danga a hannunka sai abin da kace amma kuma sai ka ƙin abin da ya dace kuma sai kana samun alhera ma kana zauna ai ba zai yi ba a nan ka more ka yi ci mutuncin mutane ka wulakantar da su ga hanyoyi kaɗai ma kullum ta Allah sai an mutu akan hanyoyi saboda munin su kullum ta Allah al'umma na mutuwa saboda wata jinya da bata kai ta kawo wanda za a iya maganin ta kullum ta Allah ka duba kaɗai yanzu malaria kaɗai a barka da malaria kaɗai ba kana cin masifa ba zai wala ba kai wata guda ba kai kitsin malaria ba ko kai ko ƴaƴanka ko ƴan uwanka akalla kuma sai mata rikin ita akalla a cewa dubu biyar to albahin ka dubu hamsin ɗari ne nawa ne to an ba an ta shaka ba me yake kama malaria sauro me yake ka sauro wannan banzan wannan abubuwan sai sun gashi nan ko ba shi bane to ba ai maganin sa ba kasa da ba babu sauro fa kasa haidiya na duniya sun yi maganin shi ta hanyar yakar sauro ta hanyar tsafta ta hanyar kaza suka za a iya yi amma ba a yi ba to kuma shi kenan suka tafi lahira kuma ka more a can ma a ba zai yi ba to sai mutum yayi ihu yayi kuka ya bukin ya ce mahalaka anni sultani matsayi da aka samu a duniya ya halaka shi ya zama a banza ana samun ido domin a taimaki al'umma har Allah ya yabe ka ya gode maka ya tabbata a hadisi cewa daga cikin mutane da za su shiga ƙarƙashin irin a ranar tashin kiyama akwai shugaba adalci shugaba mutumin kirki to za a ba shi matsayi ya zauna ƙarshen yau al'arshi ran tashin kiyama kama kai ka samu matsayin ka ce a yi a yi ka ce a bari a bari amma ba ka yi abin da addinin Allah zai bunƙasa ba ba ka yi abin da al'umma su ji daɗin rayuwa ba ka rage musu raɗi da zafin rayuwa babu dan adam musulmi ne kokari ne fafutuka ba rago ba ya waye gari garin baki ma ga gare shi kuma sallah rabu da kai kawai shi kenan Allah ba zai haka ba Allah baya haka daɗin ta ma da yawa daga cikin su wallahi kai da kake sha'awar su a yanzu haka amma wallahi suna sha'awar ka su kuma dalili da yawan su sai sun sha kwaya za su yin bacci da yawa sai wani ya allura fa zai yin bacci da yawa ga gida ya kira da kusan biliyan ɗaya gida fa amma wallahi yana jin rashin yana jin kunan zuciya a ransa gidan baya burge shi kawai je gashi nan ne wani zai tabbaka ma kai kai da kake sha'awar gidan nan da ka san abin da nake ciki wala ka zai gama da baki su zai gaya maka in kuna alaƙa da shi wannan gidan ce baban sha'awa ba ne saboda Allah dama ya ƙauye cewa ai shi ita zuciya fa alhamaha fujuraha wa taqwa Allah kin sa ruta ta san abu mai kyau ta san mara kyau kowa ya sani da kansa sai dai kawai deny Allah ka tsare imanin bude ce halaka anni sultaniya sai Allah ta duk wannan ihun da mutum yake da yake ta fama din nan ba da wani amfani ku zuhu Allah ya ce wa mala'iku ku kama shi ka gulluhu ko ku daure shi suka ce ba ma ɗauri da kasani wani farkon suka ce shine wai a inji wasu malaman fassara duk ban san ingancin abun ba suka ce mutum da ake wa kai da kafa na kaza kun taba gani ko ku in ka dogara masu yin so sai da kwai da kaza din nan a za a samu kafa a soka ta a cikin baki ko a harɗe su ko to haka za a mutum ɗaurin tankila tukunna to bayan gama ni kuma sun ma sai ta tsin zar'uha saboda zana fasuluku sai kuma ɗauko wata sarƙa ta wutar jahannama zira'i saba'in tsawonta sai a naɗa mutum a ɗaure shi sun marja hima salluhu sannan a jefa ya wutar da hima to ka ji ba ba ma na mutum ba to kwanan mutum na yi bala'i ne zira'i ya ne zira'i to iya nan ɗin mutum madadaci kyau saba'in tsawon sarƙar kenan tukuna ɗaura mutum da wannan sarƙar ko ba an gama ba sun maljahi masallu ku jefa shi autar jahim Allah ka tsare imanin mu jahannama bala'i ce malam dan adam bai taba ganin bala'i kamar jahannama ba to ne maka malam an ce mumini ba da yoma a wuta sai ba da yoma amma can mumini kar ma ya ga wutar ko ba yi bane kar ma ya ganta shine ka tsila amma sai ban ka ga fita ka ga bala'i Allah ka tsare imanin mu ya ce sun maljahi masalluhu sannan ku jefa yautar jahima ko ina muke saboda zan fuska ku ba ku naɗe shi a cikin wata sarka zira'i saba'in tsawonta ya ce innahu kana shi wannan kafirin ya kasance la yu'minu billahi al'azim a duniya zaman da yi da yi imani da Allah al'azim ba ne duk abin da yake a duniya bai da Allah ba yana karyata Allah gani ke ma babu ma Allah ba kun shi ba yana ganin ba wani Allah ya kawai kawai wani zai ce maka wani abu ne ya ce wani kawai haka kawai ake kaza kaza kaza ta gama ka abubuwa wata ran wani aboki na na Abuja ke ban labari wani mai gidansu ba lauya ne babban lauya ya kai karshe a harkar lauyanci ban san me yake yin turanci ba ya fi san din mashi na dan ya ce masa wai ko musulmi ne fa ya ce masa wai zo mana da kira shi yaron shi ne ita zan tambaye ka abu amma yana karkace mu karkace na hauka za ka yi ce masa zan tambaye ka wasu abubuwa karkace ni ma ba ne in ji shi sai to ce okay sa yace Allah ya faɗa mana Qur'ani su mala'iku an halice su da haske aljanu daga balbalin wuta ko harshen wuta ko dan adam daga asalin yumbu annabi adam sannan kuma mani kaza kaza kaza kaza sai fa wato shi kuma Allah fa yace subhanallahi sai hey zaka tana hauka ce ko yace a sorry sa wannan ban sani bane da ni eh da Allah amun afwa in tafi kaga me ya same shi wannan abun ya fara shiga wani layi ne wani zai je ya halaka yana ganin babu Allah makiya in ba ka bai kai wannan na kana tambayar me ya kawo ta Allah ce in ka ji wani abu ya tsira sa ranka cewa da tantan tan kafin komai ina Allah ka ce la ilaha illallah kuma ka ya uza ka nemi tsarin shaitan ka bar tunanin da kake dan zaka je ka halaka Allah ka tsare imanin ka to shi ya kasance bai yi imani da Allah mai girma ba wala yahuddu sannan baya kwadaitarwa ala tsamil miskin a gurin ciyar da miskinai ba yi wani siffar masu zalincin shugabanni kuma su kuɗi duk abin da ake ta fama a Najeriya har yanzu tuwo ne ko ya gari mutane abinci fa tuwo fa duk ƙasar duniya da ka ci gaba sun yi maganin abu biyu wanda kowa daidai da kowa yake a ƙasar a ƙasar abinci abin da shugaban ƙasar ka zai iya ci za ka iya ci a ƙasar ku ba nuna lafiya ba mutanen mai lafiya ne tashin hankali a ciki abinci suka mai da shi ya fi komai arha a ƙasar su saboda sun san adam ba zai rayu ba dole sai ya ci abinci yanzu ba ana yi mutuwa ba a yi ta kuka a yi ta ihu ba ana yi ba kasan a ƙasashen mu na Afirka an suka ce malamai shi bakin mutum da yawan mu ba mu da tauhidi baki ba da yawa ba mu da tauhidi gaske ne kuma har masu imani har masu ilimin ma da yawa ba su tauhidi da yawan mu ba su mu tauhidi an yi mutuwa ta wani ihu yana tuma yana tumbatsa bai yi Allah ya shiga uku to dawo da shi dawo da shi zai yi a to kada ma ka da shi waje abin da kutare zai yadda to duk an gama wannan kan abin da mutum ne fa wallahi da an fito da gawar ta fahe da ihu wani ma sai an rike shi ba ka ake ba galibi ƙarya ne fa wallahi wallahi ƙarya ne wallahi galibi ƙarya ne daga an gama an je an binne an dawo daga makabarta an aka yi awa ɗaya shiga gidan ka gani sai ga an ɗauko tukunya lamba hamsin an danna mata wuta kawai mara wallahi an fara kawai dafa abinci in an yi awa biyu abinci haɗa ka fito wajen an zuba abinci masu wannan kukan suna ɗiban uwa ku kawai wallahi da su ce haza ce gihiri bai ji ba ala ya manta kawai shi ke to ka duba da girma irin na mutuwa wanda kake kauna ya rasu babu laifi dan kaji kuka ɗin da kimani wannan ba matsala ba ne ihu aka ana da kuma maganganu na shirme ko amma zai hana ka ta abinci bayan awa ɗaya? Zai hana ba. Saboda haka Allah ya jikin ka dole sai ka ci ko ka sha dole ne wannan. Yasa da aka ci gaba a duniya sai suka yi maganin abinci. Ya zama shi ya komai arha ta su. Ko in ka tafi da mutum Saudiya da ga kaza ya yi guyin ya ci ya yi cikin bai saba cin abincin ba. Cikin dama ba kunshe yake. Kaza su kusa kan fashi. In ya cinya ɗaya bai da cinya saka dole sa. Za ka sai da mu karkashin gari ya saka. sai ka bar daji an kai ka taba zuwa kai da ka rabu da shi don an jama ya ƙara ka da kanka za ka ɗauki kana ka zuba a rufi da kanka za ka mu kuma har yanzu a ƙasar nan babban abin daɗin mu gini kaza kaza da alala ne naman kaji ko duka an ɗaya bu kaji mala haka to shine abin daɗin mu ko to da ka ɗawa ka zubar a rufi da kanka za ka zeba ka siyo tufa ko menene abun nan inwi ka sa a firiji har ya ɓaci ma ka kasa ci dole ka duba ka zuba a zubi ta kwar da in hai wanda su yanzu wannan zubar wannan ba laifin ci ah kar ka zubar ka cinye ko na ka taimasa a to ran ka yi ba almajiri ka san mu imanin mu anan yin wanka ta abin ka koshi ba da ka da abincin ba dole ka kake sai almajiri ba dan ba almajiri ba yanci ko ba kada kake ba ko shi kai ba kuma ka je ba zai aji ba shi ne bura ba almajiri a ga karanta babu na karhen ta ko sai ya makara ko eh eh sai ba da yi sai ya zage shi ma ko talauci ne wallahi an sama talauci abin ta karfin arzikinka abinci ya fi karfin arzikinka wai mai kudin ne zai iya sayan shinkafa a dafa da miya da nama ya ce kuci wani ne kuɗi ba a Najeriya Allah ka gyara mana Najeriya kuma ga arziki kamar ya kashe mutane amma waɗansu kuma sun tare arzikin to Allah ce ku kama shi ku sa shi a wuta saboda bai yi imani da Allah mai girma ba sannan baya faɗaitarwa akan a ciyar da miskinai kaga laifi guda biyu Allah faɗa game da shi baya sa a ciyar da mutane an kawo kuɗin hukuma yana ministry of kaza sai tare kuɗin yanzu ba kwanaki an yi wani rushe ba da aka wata iska ta bala'i din nan bala'i ne fa amma wai an ɗan kawo tallafin an rubuta misali an yi estimate za a ci naira miliyan ɗari biyu misali kenan sai wani zai rubuta miliyan ɗari biyar kaga zalunci ko sai ya ɗauki miliyan ɗari hudu sai su kayan miliyan ɗari ɗaya in ya turo na ƙasansa shi ko ya ɗauke miliyan hamsin sai haka suke fasin fasin har a zo ƙarfin talaka gidanka ya rushe waya ya rushe ta ɗauko wani shinkafa kwano uku ta ce an baka tallafi ta ɗauko gidan sauran ƙwalli ɗaya na naira dubu biyu ta ɗauke kuma a hoto ba gwara ta bar maza baka tafiyar ta me zai maka shi ne fim abin da nake hama da shi mutum ya shiga bala'i ka tare kayan da aka ba tallafi kuma ka sayar sai ka ɗauki kuɗin zai maka yanzu wannan ya yarda yana umarni a ciyar da miskini kudin miskinin ka ɗauke zai ɗaukan kudin ya ba miskini kyauta ba zai iya ba ke sa akwai aiki ba ƙarami ba to da ka ji abin da Allah ya sa aiwa masu wannan siffa Allah ubangiji ka tsare imanin mu ka ba mu ikon yin abin da yake daidai eh na miki yace wa fi na miki ko wa fi qawlihi ta'ala haka nan kuma da faɗin Allah maɗauki da ke cewa tawara duka da lahashuran da kuma shayaɗin ina rantsuwa da ubangijin ka duba Allah ba duk inda na yi magana akan tashin kiyama da abin da zai faru galibi sai Allah ya rantsuwa a kan abu saboda yana maka girman abin da kuma tabbacin sa ya ce tawara duka ina rantsuwa da ubangijin ka la nahshuran nahu za mu tara su wasu shayaɗin su da suka ƙarata tashin kiyama duk wanda ya karyata Allah cewa ba kiyama yana ga daga duniya sai Kaduna daga duniya za a yi duka wata duniya shi kenan ba tashi Allah sai wallahi na rantse da Allah sai mun tara su ba ma su kaɗai ba washaya'i da kuma shaidanu da suke ingiza su suke raya musu cewa kan sai da cewa akwai kiyama duk za a tara su a ina ya Allah haula jahannama jisiya a gefen jahannama ga sunan jisiya a gurfane sun yi nijjawo ƙasƙanci kenan ko a makaranta ka taho saurayi yana sakan da ake cin mutuntun saurayi kana za ta maka nidda ka tsub ka saka barka kasa ka durkusa kaga an wulakanta ka kayi guga kayi waya a ta maka saka ka kasa dan ka nuna maka kai ba kowa bane ina fata an gane to haka za a yi wa duk mai kire ta kiyama ran tashin kiyama na gaban jahannama a tara su kuma a gurfane sun kaskanci Allah ubangiji ka tsare imanin yace summa ina miki sun mara lanzi an da min kulli shi'ati sannan sai a duba taron su gabaki ɗayan su sai a rika cirowa a cikin kowace tawagar su ma'ana ai mutane kashi kashi ne ko mutanen fir'auna ba sun gama wucewa ba to a cikin jama'ar fir'auna wane ne babban tsagera sai a zaro fir'auna hamana karuna wane ne a fito da su a cikin mutanen annabi uhu haka za a rika bi shine a cikin tawaga tawagar su duk a taro ayyuhum ashaddu ala rahmani ikiya wane ne mafi tsaurin kai ga Allah mai rahama sai a cicciro su saboda ai duk sabo ba iri ɗaya bane akwai wanda shine uban yan sabo shine babba shine gaskiya littafin arnako yawwa to sai a cicciro su da su za a fara bala'i da farko tukuna dan talakawa mabiyan su su ga bala'in da aka yi shugaban su to ina ga su an tauri tsakuwa kenan ko dan a bawa mai aya tsoro ita sannan sai mu turo a cikin su tawaga tawagarsu mutanen annabi kaza mutanen kaza kaza na zamani kaza manyan tsagirin kaza har a zo kan annabi Muhammad a ciro abin nan Abu Lahab ko suwa duk a ciro su manyan arnan Qurayshan duk a tsatsamo su haka za a rika tafiya karni na kaza suwaye manyan tsagiru a zazzaro su haka Allah zai rike saboda isa da mulki na ubangiji a tara manyan yan iska manyan gumaguman arna su za a fara jefawa a jahannama Allah ka tsare mu yace sun mala na hannu a arabin ladina kuma aula biha kiyya sannan mu ne muka san a cikin su suwa suka fi cancantar a fara kona su a jahannama ka fi kona da masifa mana wutar su su wa'annan manyan arnan ai ya fi sauran talakawa saboda su ne masu inadi masu tsaurin kai masu karyata Allah masu kuma kilan mabiya kan masu ba Allah to saboda haka su ajin su a wuta na musamman ne suna VIP na bala'i Allah ka tsare imanin da su za a fara wannan bala'i ko yace wa in minkum illa wariduha kai babu ɗaya daga cikin ku face sai ya gangara ta wutar jahannama haka manzon Allah ma ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ce babu mutum ɗaya a cikin ku face ta bata kan jahannama jahannama sai ta ce wani rami ne na bala'i Allah ka tsare mu kuma akan ramin sai Allah ya sa wata gada da za a bi ta kanta shine sirai to duk wani mai zuwa aljanna sai ya bi ta kan sirai da wuce da haka kenan kowa sai ya bi ta kan jahannama sai dai Allah ce sun ma da zilzilar ta kawo za mu tsayartar da wanda suka bi dokokin Allah suka kiyaye Ubangiji suka ba abin da Allah ya faɗa suka ba abin da Allah ya faɗa to su kuma sai Allah ya tsayartar da su sai su wuce lafiya kalau wani ma zai je aljanna ya zauna sai ah ni an ce mana kiyama akwai siradi ya ce eh kace ni ban gan shi ba ya riga ya wuce Allah ka saka mana su irin wannan aji ko ba zalaki cewa wani zai wuce kamar yadda ka san walqiya wa kawai babu shi kawai ya wuce saboda aikinsa da ya yi ya bi Allah da gaskiya saboda ka bari wannan musifar ba kawai ya wuce wani kawai daga san wucewar iska da karfin nan kawai ya tafi wani a guje wani kuma cikin nutsuwa wani kuma da rarrafe da zan kafa amma zai samu rikar da yake to dai ala ayyi hali in dai ka wuce ta lafiya kalau to ana sa ran mutum ya shiga aljanna sai dai shar'i guda daya akwai yan bid'a su saboda Allah ya musu azaba ta bakin ciki sai su mutu ta tsamma lafiya alamun cewa yanzu ina za ta fi a je a sharon kalfara ne a wuce kuma aljanna to sai kuma Allah ya turo mala'iku ga manzon Allah karshen kiradi yana cewa rabbi sallim rabbi sallim ya ubangiji Allah ka kiyaye Allah ka kiyaye to Allah ka tsare a shigo lafiya yana cewa kuma ummati ummati ummati wa'annan al'umma ta ne ku taho ku sha ku to alkausara sai Allah turo dan sama mala'iku sai su fara ware mutane a cikin taugar manzon Allah kace al'umma ta ne fa sai al'ummar ta ce manzon Allah amma bayan tare su ta bar su kadin baddalu wa ghayyir sun canza addini sun kirkiro bid'a sun kibin abin da ka faɗa sun takura da maganar ka sun karo wata manzon Allah fa da yake bibin raqufur rahimun Allah ya fadanta shi amma sai ran shi ba ya ce fasuhukan fasuhukan fasuhukan to akora su akora su kuma dama a lahira gida biyu ne fariqun fil janna wa fariqun fil sa'ir babu na uku to wannan shine sharin bid'a ita sai an haye zaɗin ma da shi dan bid'a kuma shi ma amar haccan fuska da kafa wurin alwala sanan mutumin kirki ya dauka ya sha to sai amar wannan azabar haka bukin cikin sa ba karami bane shi in ya saka dai cewa yanzu kawai zai yi aljanna lafiya kalau sai a ce masa ai ka kirkiro addini ka bar na manzon Allah za ka kora ki jahannama yasa kar kai tsakai bid'a wallahi kai sunna sat bid'a kuma san ina wanda ka faɗa je ko ka tsaya a kan sunna kuma ka nuna duniya kai a sunna kake kuma kowa ya san kai ahli sunna ne ba ta magana ba fa ta aiki aikin kin da ahli sunna ne ko ka in ya faru ka je ka tambaya ya ya manzon Allah yayi ya manzon Allah ya ce ayi to shine kai ahli sunna ne ba wai faɗa bane ko bane su ba bane sunna kadai a'a kai aiki tukuru a ganka komai ka sunna tashin ka sunna zaman ka sunna baccin ka sunna auren ka sunna sakin aure sunna ko idan ka ga wannan magana ai yan bidiya su suka fiya ko ka taba jin wanda ya fito mata ya bata kyautar gida ka taba jin wanda ya bata kyautar miliyan daya ka taba jin wanda ya bata kudin ta na ta mutu itsalan ya bata to me ba na suna to kuma la ce wa marji'uhunna annahu fi qadruhu wala mutri qadra mata'an bil ma'ruf haqqan alal muslimin to ya kenan to sai ka bi sunna sak shi yasa sunna sakin aiki ne ba fada a baki bane Allah ka samu dace sai ubangiji yake cewa summa na alamin lahu ko ina ne yace wa in minkum illa wariduha kana la rabbika hatman maqdiya hukunci ne da Allah ya riga zata da shi tabbas sai ya faru dole sai an bi ta kan jahannama sai dai shi ubangiji ya yi alƙawari cewa zai tsiratar da wanda suke takawa nadaru zalimi ne fi hajisiya sau bar azzalimai kafirai mushrikai ga sunan a jahannama a gurfane Allah ka tsare ya ubangiji yace ikbaru ko mun gama wannan kenan sai abu na ɗaya me kace mun karanta mu ko ba kake sai mu tsakar da waɗanda suka yi takawa suka bi Allah ko suka bi manzon Allah shi ne takawa ke me takawa shi ne ka bi dokokin Allah ka kiyaye abin da Allah ya faɗa wanda ya ce a yi ka yi wanda ya ce a bari ka yi takawa jin tsoron Allah bin Allah kenan sannan kuma sai a bar azzalimai fiha a jahannama jisiyin abu gurfane a kaskanta kenan Allah ka tsare imanin za mu tsaya a nan kenan ko to ba da mu insha Allah safi sai mu tashi akan abu na biyu da malam ya kawo dangane da hujja a kan tashin kiyama Allah samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah